alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'ad yan uwa masu albarka masu sauraren mu na nesa da na kusa muna yi muku sallama irin ta musulunci sarkakkiya daga Allah madaukakin sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kuna sauraren mu ne kai tsaye daga nan gidan radiyo murya al'umma da ke birnin Kwanni a cikin barnamij na ilimi da fahimta su ne jagora tare da malamin mu Sheikh Abdul Malik Hafizahullah inda malam yake yi mana bayani game da sunayen Allah madaukakin sarki don haka gaban mu ta gaba ita ce sunan Allah madaukakin sarki Al-Wakilu wal Kafilu ta'silan wa tatbiqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu sauraron mu ta rediyo murya al'umma muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi wanda cikin falalarsa da ganin damarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken ilimi da fahimta su ne jagora na ko kuma su ne jagora sannan kuma a cikin darasi na sunayen Allah yadda ƙa'idodinsu suke da kuma yadda ake wato tabbaka waɗannan ƙa'idodin ai aiki da waɗannan ƙa'idodin don a gane asalin waɗannan sunaye a larabce da kuma irin yadda suke a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ta inganta to za mu fara ne da suna na alwakilu na farko kenan ko ba haka ba sai a yi da guda guda ka san yara in za a haɗa in ana son a tara mu sai ce a da guda guda ne to da guda guda wato alwakilu ya samo asali ne daga wakala an gane ko wakala kenan yawon din nan ƙara ta aka yi fa'ala sai a ce yakilu asalin shi yaukilu sai an ka ce yakilu yaf'ilu ne kenan wato fa'ala yaf'ilu mithlu uh, daraba yadribu kenan za a ce wakala billahi ya dogara ga Allah an gane ko waklan shine dogara ina fata an fahimce ni kenan istalama ilaihi ya miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah sannan laraba suna cewa wakalati dabbatu an gane ko fatarat an sairi ta gaji daga tafiya kinan nan wakala yana nufin mi gajiya wa wakala ilaihi al'amr amma sai a ce wuklan ya wakala al'amari zuwa gare shi ina fata an fahimci ni sai a ce waklan wa wukulan afwan waklan wa wukulan ma'ana kenan danganta al'amari zuwa gare shi sallamahu ilaihi wa wakalahu an gane ko qaumahu ilaihi an gane ko wa wakalahu kenan in an ce wakalahu fawwadahu ilayhi ya mai da al'amari zuwa gare shi kamar da ya ce wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad waqtafa bihi ko ya isa da shi an gane ko wa wakala fulanun ila shay'in ya wakilta wani zuwa ga wani abu ai wato tarakahu ya bar shi wakala fulanun ila shay'in kamar da cikin abin nan wukila ilaihi wukila ilaihi ko wukila ilaihi an mai da imanin shi zuwa ga wannan abin wanda ya dogara gare shi ba ga Allah subhanahu wataala ba kenan wannan shine asalin wannan kalima a cikin yaren larabci shi yasa malam Bahaushe cewa na bai da tawakkuli daga nan aka samu tawakkuli kuma daga nan aka samu at-tawakkul shi at-tawakkul shine ka dogara ga Allah ka tashi ka yi aiki ka nemi hanyoyin da ya dace at-tawakkul kuma shine ka ce ka dogara ga Allah ba ka yin aiki wannan duka wato akwai kuskure cikin wannan tafiya ina fata an fahimta domin tawakkuli ga Allah at-tawakkul ala Allah la yunafi al-akhdh bil asbab in kai tawakkuli ga Allah ba shike ba za ka tashi kai aiki ba yawa shi ko at-tawakkul zaka iske mutun ya ce ya dogara ga Allah amma baya aikin komai kana son kuɗi baka yin kasuwanci baka yin harkokin da ke bada kuɗi to kaga wannan tawakkuli ne ba tawakkul ba shi yasa zaka suna kafa hujja da hadisi na sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wannan cikin sunan Tirmidhi da yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da kun dogara ga Allah kamar yadda ya cancanta a dogara ga Allah da Allah ya arzita ku kamar yadda yake arzita wato tsuntsu taghdu khimasan su tsuntsayen suna waye safiya khimasan wato cikin su ba komai kenan suna da yunwa فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وتروح بطانة سيتمريت كوتا داو malaman zuri suna cewa ta maraita wata ruhu sai ta dawo bitsanan tana cike da ciki daga albatanuna to sai su ce to kaga wanga hadisi ya nuna in ka dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah to shikina abincin kama zai same ka wannan kuskure na ai da yace tsuntsu ya dogara ga Allah sai ce wato taghdu tana fita da safiya ashe tashi take yi ta je ta nemo abincin wata ruhu kuma ta dawo ashe za ta fita ta je ta dawo ita ta gane tawakkulin kare baka gane ba kuma cikin neman abincin yana yiwa wata rana ba za ta dawo ba a kashe ta ko kuma ta mutu saman hanya ya kamata musulmi mu fahimci wannan domin bambanci tsakanin musulmai da kafirai su musulmai sun ɗauki attawakul sai su ce sun dogara ga Allah amma ba su yin aiki su kuma kafirai suna da alghurur an gane ko ba su yarda dogara ga Allah ba sun dogara ga kawunan su da hankulan su da kokarin su shi yasa suke cewa can da dan adam yana cewa Allah Allah saboda bai da ilimi lokacin da ya samu ilimin duniya ya waye ya san yadda ake kirkire yanzu bai bukata Allah astaghfirullah Allah kai mu tsari amin insha Allah to idan muka dibi suna wannan suna game da abin da ya shafi nassoshi na alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga cewa suna na alwakilu da alif wallama a cikin alkur'ani mai girma wuri guda ne yanzu tal na fata an fahimci ni yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla wanda aka dogara ga shi zamanto Allah domin nan yana iya ɗauka alfa'il bi ma'anar fa'il ma dalla mu mu yi dogaro da Allah duk da yake fa'ilu ya zama bi ma'ana fa'il amma abin da fi fitowa a fili shine wa ni'mal wakil ma dalla da almukal ilaihi wanda an kamar da al'amari zuwa gare shi ina fata an fahimce ni yana sai zamanto alwakil suna Allah subhanahu wata'ala ya zo cikin alqur'ani da alif wallam kuma sifa ce ta ubangiji kuma ce sifa ce ta ubangiji amma wuri ɗaya ne a cikin alkur'ani in dai da alif wallam ne ya kamata mu fahimci wannan sai mu je zuwa ga nukta ta biyu suna Allah alwakil wato wanda yake bai da alif wallam wanda suke kira na kira a nahau kenan tunda mun ci ba cewa Allah na kira ne kamar irin tsarin nahau sai zama to Allah majhuli ne to kuma wanda ya ce Allah majhuli da kaga wannan kafirci ne karara idan ya zama to na kira ne wanda bai da alif wallam kuma yana da dhamma kenan sai da mantu don mutane da ɗauka tun da suna in bai da alif wallam ko ya ɗauke fathataini ko kasartaini ko don mataini to mai tanwini don mataini ya zo wurare guda biyar a cikin alqur'ani mai girma ina fatan an fahimci ni na farko a cikin wato suratu al-an'am zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir wuri na biyu kuma a cikin suratu hud inda fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli shay'in wakil kaga nan ma wakilun ne yazo wato da dammataini na uku kuma a cikin suratu yusuf قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل an gane ko sai wuri na hudu wanda ya zo a cikin suratul qasas a kisa annabi Musa da kuma wannan tsoho wanda suke cewa annabi Shu'aib duk da yake ba annabi Shu'aib bane ina fata an fahimci ni domin suna cewa ai wannan tsohon tunda annabi Musa an ce wala ma tawajjaha tilqa madyana sai suka ce to ai wannan tsoho mahaifin waɗannan yara ai annabi Musa annabi Shu'aib ne tunda an ce wa ila madyana akhahum Shu'aiba to amma zance mafi inganci ba annabi Shu'aib bane domin daga cikin dalilan da malamai suke istinbatun cewa ba annabi shu'aibu bane wato da aka kawo kissoshin annabawa a cikin suratu wato al-a'raf laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin azim sannan an kazo zuwa ga kissa ta annabi hud wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru afala tattaqun sannan an kazo zuwa ga kissa ta annabi salih an kace wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية da aka zo kissa sai kissa ta annabi lut an kace kuma walutan iz qala li qaumi atatuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin sai aka zo kissa ta annabi shu'aib aka ce wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizan domin kissa ta annabi salih qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum kissa ta annabi shu'aib qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum amma kissa ta annabi salih anan cikin suratul a'raf hadhihi naqatullahi lakum aya a can kuma cikin suratu a kissa ta annabi shu'aib sai an ka ce fa awfu al-kayla wal mizana ina fata an fahimci to bayan an kawo kissa ta annabi shu'aib sai aka tai zuwa kissa ta annabi musa sai an ka ce thumma ba'athna min ba'dihim sannan muka turo bayan su kaga wannan ya nuna annabi shu'aib ya shuɗe to da haka dan an ce tawajjaha tilqa a madina ba dole bane sai ya zama to annabi shu'aib ina fata ana fahimta ta to cikin dai wannan kissa wanda tsohon da ya yi annabi Musa ard na cewa ya masa aiki shekara takwas ko goma sai ya bashi ɗaya daga cikin ‘ya'yansa da yake cewa qala inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كاغا وكيل ne sai wuri na biyar shine a cikin suratu wato suratu zumar الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون to kaga suna na wakilun kenan ko kuma ce kalma ta wakilun ta zo a wurare guda biyar a cikin alkur'ani mai girma ba da alif wallam ba kuma tana da mataini dukkan su tana nufin Allah subhanahu wataala wato banda wato wuri ɗai kenan ba tana nufin Allah subhanahu wataala ba qala zalika bayni wa bainaka dukkan su ma suna nufin Allah subhanahu wa ta'ala kenan guda biyar din duka Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi babu wanda za a fitar daga cikin su ina fata an fahimce ni yawwa to sai mu je zuwa ga sunan Allah al-wakil wanda yake munakkar ne in an ce munakkar wanda bai da alif wallamu a cikin sunayen Allah ba wai wanda ba a sani ba sannan kuma al-mansub wanda yana da nasba kenan fathataini to wannan shi kuma suke cewa ya zo a cikin alqur'ani kamar wakilan kenan wurare guda wato goma sha uku a cikin alqur'ani mai girma ina fata an fahimce ni ya zo wurare goma sha uku amma wuri shidda kawai yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai da manto wuri bakwai ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba to yaya ne za mu same su tunda ɗaliban ilimi suna son bayyandai kuma da ba da misalai ko ba haka ba suke cewa wuri na farko wanda ya zo yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa inda yake nuna munafikai suna zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam don bayani ko kuma magana wadda take nuna a yadda da su amma ƙarya suke yi Allah ce wa yaquluna ta'a fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa a'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila wuri na biyu har yanzu ne a cikin suratul nisa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا sai ɗalibin ilimi mai har da yayi hattara akwai walillahi ma fi samawati ma fi al-ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita shine na farko sannan aka walillahi ma fi samawati ma fi al-ardi an gane kowa kafa billahi wakila in mun ce na biyu ba muna nufin jere suke ba a'a akwai tazara ta ayoyi tsakankanin su sai wuri na uku wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala wakilan kenan wanda bai da alif wallam kuma yana da fathataini a cikin suratu wato an-nisa har yanzu ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله, إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات ما في الأرض وكفى بالله وكيلا كما وانا آية سيدنا لبائل بيسوني حتى رأكوي وآية تكي كمان تتنا لإتاءة سورة المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق nan ko babu kul cikin suratul nisa ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum waccan kuma kul ya ahlul kitabi da kul take farawa sannan sannan kuma da anka ce wa ruhun minhu dan anka ce isa ruhun ruhi ne minhu to nan sai su fassara shi minhu sashe ne daga Allah su kiristoci kenan an gane kutumi suna cewa sashe ne na ubangiji wal iyadu billah to sun manta da cewa min tana dukan ma'ana fiye da goma to wacce ce ake nufi anan nan minhu min ibtida'iyata ay ruhun mubtada min indillah wato daga wajen Allah yake to sai ce to ai babu wani rai wanda ba daga wajen Allah shi ba a'a nan littashrifi na don a nuna daukakawa gare shi ne kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha manzo Allah ya ga ya samudawa kenan shine annabi abin nan annabi salih ya ce musu ina qatallahi taguwa Allah ce to wace taguwa ce ba ta Allah ba nan al-idafa lit-tashrif to wagga min tana ɗaukan ma'ana fiye da goma a larabci ka koma cikin muhnil labib an kutubil a'rib libn hisham al-ansari to nan da anka ce ruhun ruhi ne minhu ai wato ibtida'iya ce mubtada'un min indillah daga wajen Allah yake ina fata an fahimci ni shi yasa fahimtar ma'ana haruffa da kalmomi yana taimakawa wajen sanin aqida ingantatta kaga kamar haka in shi'a suke cewa sahabbai Allah ya ce a ƙarshen suratul fathi wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah yayi alƙawari ga wanda sun kai imani suka aikata aiki na gari minhum daga cikin su kenan sahabban nan ba dukan bane suke adillai ba dukan za su ga aljanna ba to kaga anan idan kana da gajeruwan bincike za su yi wasa da hankalinka a'a min tana ɗaukan ma'ana hiye da goma sha ɗaya to cikin su nan wanne ake nufi ka kuma cikin muhnin labibi an kutubi al-harib nan min wagga bayaniya ce ba tabi'idiyya ba ce in an ce tabi'idiyya wadda take nuna sashi inda Allah subhanahu wata'ala ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah nan ba'dahum ake nufi min tabi'idiyya amma akwai min bayaniya wadda tana nuna bayanin abin da zai zo duka ya shiga ciki ina muke samun ta misali wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala fajtanibu rijisa min al-awthani ku nisanci ar-rijisa kazamta min al-awthani daga gumaka ashe akwai gumkin da ba shirka bane kaga ba sashi ba daga cikin su ba dukkan su duk da yake shi Imam Sa'di ya tafi cewa sashi ake nufi amma dai zance mafi inganci nan min bayaniya ce wallahu ta'ala a'lam to sai mu je zuwa ga wakilan sunan Allah wakilan mai wanda bai da alif wallam kuma wanda ya zo da fathataini wato a cikin suratul isra inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila ko ba haka ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan ko ba haka ba bayina baka da wani wato iko a gare su waka fa bi rabbika wakila kaga nan ma wakila ya zo wakila wannan aya ita ma tana daga cikin ayoyi masu matsala domin an ce an bashi dan iko kuma an tabbatar masa da iko kuma an kore masa da iko can Allah ya ce wa ma kana lahu min sultanin إلا لنعلم من يتبع الرسول من وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك كاغني بايدا وني إيكو أكنسو to kuma na an ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da wani iko sai su wadancan sai anka ce illa man ittaba'aka sai wanda ya bi ka ma'ana kenan wanda ya bi shi Allah ya bashi iko akan shi shi da kanshi shedan ya faɗa cewa waɗanda suke da ikhlasi illa ibadaka minhumul mukhlasin ko mukhlisin waɗanda Allah mukhlisin waɗanda sun ka tsarkake ibada da tauhidi mukhlasin waɗanda Allah ya tsarkake su bai yiwa mutum ya tsarkaka in Allah bai tsarkake shi ba domin akwai kira'o'i daban-daban to a nan sai mu gane cewa nan an kore mashi shedan iko akan bayin Allah na gari an tabbatar da ikonsa akan kan wato bayan Allah da suke ba na gari ba ina fata an fahimci ni sai wuri na shidda wajen abin nan a cikin suratul wuri na biyar afwan wanda ya zo bai da wakilan wanda ya zo bai da alif wallam kuma yana da tanwini kuma yana nuna Allah subhanahu wataala wajen fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana bima ta'maluna khabira wattabi' ma yuha ilayka min rabbik inna Allah kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila sai wuri na shidda shine wato wuri na ƙarshe shi ma cikin suratul ahzab ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila na fata an fahimce ni to wannan suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala karara amma waɗansu malamai sun ce akwai na bakwai wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala sai zama to kenan masu nuna Allah subhanahu wa ta'ala cin sha uku bakwai ne sun ka ce akwai cikin suratul suratul muzammil inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila to na an ce ka rike shi wakili to kenan kuma ya tabbata kenan sai zaman to sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya tabbata maka shi cewa ana rikon shi wakilan to waɗannan su ne wurare guda bakwai da wakilan ya zo wato yana nuna Allah subhanahu wata'ala sauran wurare guda shidda ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba duk da yake akwai waɗanda ana ganin suna ihtimalin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ake nufi shi ne kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul al-isra an gane ko wa qataina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ard a'a innahu kana abdan shakura سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا kaga nan kakkuri wani wakili in ba ni ba kenan kamar ya kore wata wani wakili in ba shi ba kenan kamar ya tabbatar da shi ga Allah sai zamanto wannan shi ma wadansu malamai sun kara shi sai zamanto guda takwas ne kenan guda biyar suke nuna ba Allah subhanahu wataala ba duk da yake wagga qira'a Allah tattakhidu min duni wakila ita ce qira'a ta jamhur akwai qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri Allah yattakhidu min duni wakila kenan Allah tattakhidu khitabun ne mubashir damirul khitab ko kuma uslubul khitab amma Allah ya takhidu kuma uslubi ne na gaiba kuma ana magana ne da wanda baya nan sai abu na karshe game da abin da shafi suna Allah alwakil malamai suke cewa akwai almunakkar wanda ke bai da alif wallam ba wai don Allah majhuli bane kullum muna maimaita wannan almajrur amma ya zo da jarra an gane ko bai da alif wallam amma ya zo da jarra mu ce kasratai ne kenan ko wasali biyu kasa sun kace to ya zo a cikin alqur'ani guda biyar amma dukkansu an gane ko suna nuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ba Allah bane na farkon su shine wanda yazo a cikin suratu al-an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq qul lastu alaikum biwakil kaga ni lastu alaikum biwakil ni ba wakili bane gare ku to dan kaga ya kore makan shi wannan amma sai zaman to kenan kamar nan ana nufin wakili irin na dan adam kenan sai zamanto ba Allah subhanahu wataala ba tunda manzo ne yake magana qul lastu alaikum biwakil ko kuma a ce a'a ya kore shi ga kanshi ya tabbatar da shi zuwa ga Allah sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an fince ni har yanzu na biyu ya zo ne a cikin suratul al-an'am ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل kaga nan kai ma ba wakili ne akan su ba ko in an kore shi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana iya tabbatar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan guda biyu suna cikin suratul an'am sai na uku din su daga cikin biyar din shine wanda yazo wato a cikin suratu yunus qul ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil kaga nan ya ce wa ma ana 'alaykum biwakil ya kore wannan gare shi kenan ana so ma ana iya tabbatar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala duk da yake wannan aya faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi a cikin alkur'ani duka fa inna ma yahtadi li nafsihi ne banda wato suratul suratul zumar ita fa man ihtada fa li nafsihi ne ita fa li nafsihi ne ba fa inna ma yahtadi li nafsihi bari ga dalibai masu harda alkur'ani a cikin suratul isra kuma man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi sai wuri na hudu kenan daga cikin wurare guda biyar a cikin suratul az-zumar inna anzalna عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل kaga nan ma an ce ba kai ne wakili gare su ba kenan tana a tabbatar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala sai na ƙarshe a cikin suratu shura والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل kaga dukan su an kore su ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kina ana iya tabbatar da su kuma dukkan su zuwa ga Allah subhanahu wataala kina sai zaman to dukkan su suna nufin Allah subhanahu wataala to wannan shi dai ne abinda ya shafi sunan Allah alwakil sun kace alwakilu ya ati bi ma'anar wakil ala jami'i khalqihi shine mai kula ga dukkan halittunsa wa zalika don haka kuma ya kasance ne li'annahu khaliquhum Allah shine ya halicce su wa mudabbiru amrihim Allah shike tafiyar da al'amarin su an gane ko wal mutakaffilu bi arzaqihim Allah shine ke kula da arzikin su ya dauki nauyin arzikin kowa wa hajatihim da bukatocin mutane wa muhyihim Allah shine mai rayar da su wa mumituhum Allah subhanahu wataala shine mai kashe su amma amma anil khas in an ka dauki ma'anar shi wadda take keɓantatta to alwakilu fa huwa alladhi yatawalla awliya'ahu shine wanda yake jibinta lamarin waliyansa mu'minai kenan fa yassarahum fa yassarahum lil yusra ya sauƙaƙa musu abin da yake mai sauƙi na addini wa jandabahum al usra ya nisantar da su abin da yake mai tsanani shine kafirci duk yadda kake ganin musulunci na da tsanani sauƙi ne duk yadda kake ganin kafirci na da sauƙi wato tsanani ne domin bai haifar maka da mai alkhairi kuma kafirai suna cikin bala'i mu ne muke ganin suna cikin sauki wa kafahumul umur Allah kuma sai isan musu da al'amuran su gaba daya to yan uwa musulmi wannan shine abin da zamu iya cewa kan suna na alwakil sai mu je zuwa ga suna na gaba wato suna na alkafil tunda na'am tasilan wa tatbiqa wa tatbiqa kana sanin ka'idodin shi da kuma a aikace ya kamata mu abun gashi na'am to in mun kadi ba a yaren larabci sun kace ya samo asali ne daga kafala yakfulu kenan fa'ala yaf'ulu ko ba haka ba mithlu qatala yaqtulu an gane ko to amma akwai lazimin sa wato akwai kuma muta'addin sa kenan in an ce kafala yakfulu wato sai a ce kaflan kuma a ce kufulan an gane ko wasala sauma shine mutumin da yayi azumi ya sadar da azumi ma'ana ya ci gaba da yin azumi bai yanke ba ba tare da ya ci wani abu ba tare da ya ci wani abu a ko kuma tana yiwa ya ci dai amma ya sadar da kwanaki ko kuma a'a wanda ya yi azumi bai bude baki ba kuma ya ce gobe zai tafi da shi wanda an hana wannan a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai adda wannan yana daga cikin khususiyatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yake cewa Allah yana ciyar da shi da sahabbai sun ka tambaye shi Allah yake ciyar da shi to kaga kanka iske kafala kullun ka ce a'a kafala shine mai daukar nauyi kaga sai ka ce kai banna ko ba haka ba amma shi wannan lazimi na bai da ta'addi sannan kuma ana cewa kafala yakfulu akhadha ala nafsihi Allah ya takallama fi siyame ya dauki alƙawarin ba zai magana cikin azumin shi ba kamar yadda Maryam ta ce inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya to ka sai a ce kafalat to kaga nan duk ba zancen daukan nauyi bane fa huwa kafirun ana cewa kafil ga wanda ya aikata wannan sannan kuma ana cewa kafala yakfulu shine akala khubzan bighairi idam ya ci biredi ba tare da miya ba ko mu ci romuwa tunda bana ba shi romuwa yake cewa ba mu ci miya ko to kaga wannan duk shine ma'anar kafala to kaga an ce kafala shin na cin biredi na shin na yin azumi na shin na kin yin magana ne cikin azumi kaga baka sani ba a matsayin ka na dalibi kullun sai ka bashi ma'ana guda ka tafi ka fada cikin matsala sannan kuma ana cewa kafala bir rajuli wa kafala rajula sai a ce kafalan wa kifayatan to kaga wanga shi yana muta'addina ma'ana yana kai ga wani abu wanda ake aikatawa zuwa gare shi to ya an ka ce kafalar rajula ma'ana kenan ya jibinci al'amarinsa ko ba haka ba kenan shine abin da ake zance sannan kuma ana cewa kafilal malu an gane ko wa kafala anhul mal fa huwa kafilun wa kafil in an ce kafilal mala ma'ana ya ɗauki nauyin dukiya wa kafala anhu mal ya ɗauki mishi nauyi ana biyan mutum bashi an kace kai na aka kafili shi kuma ana ka ɗauki mishi nauyi to ana kiran ka kafil ina fata an fahimce ni idan kamar yadda laraba suke yi sai ka ɗauki mutum kafili yawwa ka ɗauki kafili wanda zai zama tuwa shine mai ɗaukan maka nauyin al'amuranka kuma ana cewa kafala saghira ya ɗauki nauyin yaro rabbahu ya tarbiyyantar da shi ko ba haka ba wa anfaqa alaihi koko ya ciyar mishi da dukiya ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi yasa dalibi ilimi kullum kai yazo ya dauki kalma goye ba ta ma'ana guda ya zo a cikin alqur'ani wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam to kaga nan yakfulu shine wanda zai daukar nauyin ta kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa harramna alaihi almaradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun kaga za su daukan muku nauyin shi to daga nan aka samu sunan Allah na wato alkafil malaman da suke bincike game da abin da ya shafi nasoshi na alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke cewa sunan allah alkafilu ya zo cikin alkur'ani wuri guda ne ban da shi bai taba zuwa ba ma'ana da mai alif wallam da wanda bai da alif wallam da mai fataha da mai kasra da mai damma ko wanda da alif wallam ko wanda bai da su guda ne kacal kafilan ya zo a cikin suratu wato annahal aya ta 91 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'd quwwatin ankasan tattakhiduna aymanukum dakhalan bainakum an tazilla an takuna ummatun hiya arba min umma inma yablukum Allah bi an wala tashtaru inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi 'ahdi Allah idha 'ahadtum wala tanqudu al aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi kadai ne an ka samu wannan suna a cikin alkur'ani na alkafil amma malamai na hadisi da kuma na aqida suna cewa akwai hadisi na Abu Huraira wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana bada labarin wani mutum daga cikin Bani Isra'ila da ya zo inda wani mutum ya ce ina son yana son ya bashi ramce an gane ko dinari dubu an gane ko ya bashi rance na dinari dubu so sai wannan mutumin ya ce da shi ka zo mini itini bishuhada'i an gane ko ushiduhum ka zo mini da masu shaidu ba zan baka kuɗi ba babu shaidu fa qala kafa billahi shahida yace to Allah ya isa zaman to mai shaida qala fa'tini bil kafili ka zo mini da al kafil qala kafa billahi kafila kaga wannan ya tabbata a cikin hadisi duk da yake labarin mutanen da suka gabace mu aka bamu to amma kuma wannan tunda manzo bai nuna kuskure bane kenan ya tabbata sunan Allah ne al kafil ina fata an fahimce ni dan ka san mas'ala ce wadda take tana da rassa da yawa sannan kuma wannan da yace kafa billahi shahida ba ya nuna cewa ba sai an zo da shaidu ba a tamu shari'a domin mun tamu shari'a Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'tum wa ashidu da bai adlin minkum a tamu shari'a wannan an ce aka fashe da ina fata ana fahimta ta dan saboda haƙi wato ya ya tozarta to wannan shi dai abin da ya shafi waɗannan sunayen Allah subhanahu wata'ala na alkafil sun ka ce sunan Allah al-kafil kamar yadda suka kawo daga Imam al-Qurtubi yake cewa kafilan ya'ani shahidan mai shaida kuma kafilan ana cewa hafizan mai kiyayewa wa yuqalu ana cewa kafilan an nufin daminan wanda ke lamuni kinan sunan yana daukar wato mai shaida yana daukar mai tsaro yana daukar kuma mai bada lamuni wannan shi ne abinda waɗannan sunayen suke nufi kaga waɗannan suna nuna cewa in Allah ke bada lamuni kinan ya kamata a ce wato ka yarda da lamuni na Allah subhanahu wataala eh da yawan mu da mun yarda da lamuni na Allah da mun huta to amma wannan yarda ce ita ce take da matsala yarda da lamuni na Allah kun ba shi ke nuna ba za ka ɗauki mataki ba ka ɗauki mataki an baka yarda da lamunin Allah amma ɗaukan matakin ka ba zai iya baka kariya ba ɗaukar ƙoƙarin ka ba zai iya baka ba sai in Allah ya so ina fata ana fahimta ta duk wanda ka dogara gare shi in ba Allah ba yana da tawaya amma dogaro ga Allah to kuma Allah bai da tawaya na farko duk wanda ka dogara gare shi yana iya mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut amma shi Allah baya mutuwa wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut duk wanda ka dogara gare shi yana da karamcin karfin da bai akwai abubuwan da ba zai iya yi ba shi ko inna Allah ala kulli shay'in qadir duk wanda ka dogara gare shi bai da cikakken sani tana yiwuwa yana iya baka kariya ya taimake ka amma kuma yana da karfin da zai taimaka ma amma bai san halin da kake ciki ba shi ko wallahu bi kulli shay'in alim to kaga sifofin Allah suna ƙara nuna wa mutum ya kamata ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan nasiha mallan sai nukutan mu ta gaba alqabidu wal basitu alqabidu wal basitu na'am tawsilan wa tatbiqan to idan muka zo zuwa ga sunan Allah alqabidu da albasit sai malamai suke cewa waɗannan sunaye na alƙabidu da albasitu idan muka duba cikin yaren larabci asalinsu za mu iya gani daga wato abin nan ƙabada ya ƙabidu ake cewa ƙabada sai a ce ya ƙabidu da zadun kenan an gane ko fa'ala ya fi'ilu mislu faraha mislu fa'ala ƙabada ya ƙabidu fa'ala يفعل مثل قبض ضرب يضرب babin shi kenan to wannan shine ya karbi abu kenan ina fata ana fahimta ta shi yasa ake kiran alqabd shine damka wani lokaci a ce ya damki abu ina fata an fahimci ni to shi kuma sunan albasit daga basata yabsutu ne shi kuma fa'ala yaf'ulu ne mithlu qatala yaqtulu an gane ko zaka iske yazo cikin alqur'ani kamar basit kenan amma ba Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba ina fata ana fahimta ta domin an ci cikin alqur'ani bai zo ba kwata kwata ba ana nufin sunan na basit bai zo ba ina fata an fahimce ni da alif wallahi ma babu shi amma wani lokaci yana zuwa amma ba Allah yake nufi ba ina fata an fahimci don ɗaliban ilimi sun fahimci abin da ake nufi a'a ya zo a matsayin shi na sunan Allah babu amma basitun ana iya samun shi misali a cikin alkur'ani a cikin suratu suratul ra'ad Allah subhanahu wata'ala yake cewa lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء kaga wanda yake shirka kamar wanda ya mika hannun shi ne zuwa ga ruwa wai yana jiran ruwa su zo kawai bai ga ruwa ba ma'ana shi na jiran koko ga ruwa yana kallon su amma ya zura hannun shi ya ki ɗebowa yana jiran ruwa su zo shiga cikin bakin shi kaga ai ba zai yiwa ba haka ne mai shirka yana roƙon abin da ba zai taimake shi ba to kaga nan basit kenan sannan kuma ya zo a cikin suratul kahf wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit basitun ina fata an fahimci to kaga ba su tun nan yazo kare ake nufi ba wai ana nufin Allah subhanahu wataala ba ko ba haka ba dan haka ɗaliban ilimi ya kamata su hankalta ba irin waɗannan abubuwa amma idan muka zo game da abin da ya shafi alkur'ani babu sunan Allah albasitu a cikin alkur'ani ko da alif wallam ko ko babu alif wallam amma malamai suke cewa ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda imam tirmidhi ya fitar da shi kuma sheikh nasiruddin albani ya ingantar da wannan hadisi sannan kuma akwai wata riwaya ta anas an gane ko da abu dawuda ya kawo ta an gane ko da kuma ta riwaya ta anas dan malik tana cikin sunan na ibnu maja inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah huwal musa'ir Allah shine mai sanya wato farashi wanda mun tattauna akan wannan mas'ala shin zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda mutane suna da imani babu matsala shi yasa bai sanya farashi ba koko bai dace a sanya farashi ba ko su malamai suna ganin a'a dole hukuma ta sanya farashi a san yadda za a sanya ma kaya farashi a kowane lokaci saboda kan zalunci yawa waɗansu malamai suna ganin a in ba lokacin da ake da bukata ba ake cikin tsanani sai a bar mutane su sanya farashi wanda bai wuce wato dama ba wasu kuma sun hana shi mutlakan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba zai sanya ba amma dai an ka kalli maslaha ana cewa wancan lokacin mutane suna da tausayin da za su tausaya ma mutane yanzu kuma da babu tausayin kenan dole ba a barin mutane su zalunci mutane wallahu ta'ala a'lam an gane ko mas'ala ce to idan muka duba mas'ala ce ta usulul fiqh duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai aikata shi ba ma a qiyamil muqtada kuma ya cancanta ya aikata shi to sai shin nan bai aikata shi ba amma shin me yasa bai yi ba saboda wasu dalilai ina fata an fahimci ni ma'ana saboda tana yana ganin mutanen suna da sauran tunanin su da imanin su da ba za su yi haka ba to kiran mu in mun yi ba za a ce mun saba mu manzo ba saboda mun kalli cewa za a zalunci mutane ko ba haka ba bai dace dan kasuwa ya zalunci wanda zai sai ba shi kuma wanda zai sai bai dace zalunci dan kasuwa ba ta wannan min babil maslaha malamai sun ka fitar da wannan kawai zai ce to kai kajiya malamai an ci ga abu hadisi ya tabbata kuma sun taho suna kaza a'a sun hankalta ba cewa zalunci Allah ya hana shi to kiran ko bai dace a bar mutane su zalunci mutane ba ko ba haka ba akwai hadisi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu cikin sahih muslim ko ba haka ba da ayoyin da kuma Allah ce ya hana zalunci ko ba haka ba eh akwai wannan hadisi yana da asbabu urudul hadith Anas bin Malik yake cewa ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato farashi ya tashi kenan zamu ci ba mu cewa farashi yayi tsada da Bahaushe ya ce farashi ya tashi ko ba haka ba amma gala shine yayi tsada farashi yayi tsada inda zamu fassara shi wato ala gundarin larabcin sa farashi ya tashi a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qalu sai suka ce ya Rasulullah ya kai manzo Allah tsira da amincin Allah gare ka sa'ir lana an gane ko ka sanya muna farashi a riwaya ta ibnu maja ghalas si'ru fa sa'ir lana kenan farashi ya tashi qad ghalas si'ru akwai qad kenan ya tashi kenan fa sa'ir lana kai muna wato farashi ka sanya farashi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to da yace inna Allah huwal musa'ir Allah shine mai sanya farashi alqabidu shine mai wato ana iya cewa wato tankwara abu ko kuma alqabidu shine mai rike abu ya kuntata shi albasitu kuma wato shine wanda yake mai yalwata abu ina fata an fahimce ni wa inni lalle ni la arju ina tsammani an alqa Allah rabbi in hadu da Allah ubangiji na ma'ana ina kudin in hadu da Allah ubangiji na wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi mazlamatin babu ɗaya daga cikin ku wanda zai nema in biya shi wani zalunci da nayi masa fi damin na jini wala malin koko dukiya kiran su bai sa ba to kaga wannan abu ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sanya shi ba to amma malamai suka ce babil maslaha tana yiwa shi a zamanin shi mutane suna da tausayi suna iya bin dokoki na gaskiya bai dace ba in an kalli yan kasuwa sun sanya farashi wanda yake na hankali na ba matsala in kuma sun sanya farashi wanda ya wuce hankali to wannan kuma kaga dole a ɗauki mataki akan shi ina fata an fahimci ni to amma wannan alqabidu da albasit fi'ilin su ya zo a cikin alqur'ani an gane ko Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir to kaga nan Allahu yabsutur rizqa Allah shi yake yalwata arziki liman yasha'u wanda so wa yaqdir kuma shi yake kuntatawa to a cikin suratul ra'd an gane ko shi kuma yaqbidu idan muka duba cikin suratul بقرة إن الله سبحانه وتعالى كتاب من ذا الذي يقرض الله قرضا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون كذا والله يقبض ويبسط gashi nan ya zo ya kabidu kenan daga nan alqabidu wa yabsutu kuma albasitu ina fata ana fahimta ta idan muka duba wannan fi'ili ne to samun fi'ili cikin nassi ba shi ke nuna musanya ma Allah suna da wannan ba ina fata mu ne an ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana izgili gare su ba mu ce ma Allah almustahzi'u Allah mai izgili sai dai mun sun malaman aqida sun ce ana iya kaidin sa almustahzi'u liman yastahzi'u bi ibadihi yawa mai yin izgili ga waɗanda ga waɗanda sun kai izgili da bayansa al-muqabala al-mutlaqa bil qaidi an yi itlaqin ta sannan kuma a zo mata da qaidi dan saboda su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da ya kamata yan uwa su fahimta kenan idan ana karatun kalima wani lokaci za a ce wannan kalima ta zo kaza to in an kalli karan kalimar amma akwai lokacin za a kalli mushtaqatu dinta sai a ce to kenan mushtaqat da wannan kalima da fi'ilinta da fa'ilkinta da masdarkinta da kaza ta zo adadi kaza kenan sai ka bambanta tsakanin fi'ili da suna da misali jam'i da ko nawa ta zo sannan ka haɗa ka ce da ita da mushtaqatkinta amma in ita karan kalimar kake zanci to sai ka ce wagga kalima mai wazani iri kaza ta zo kaza ne a cikin alkur'ani wannan dirasa ce wadda ɗaliban ilimi galibi ba su bambantawa tsakankaninta ina fata an fahimci ni misali ne bayar kaga yanzu misali in kana zancen al'alimu sunan Allah to akwai akwai inda zo alim Allahu Allah ya sani to kaga wannan fi'ili ne to in al'alimu din kawai zaka bincike sai ka tsaya bakin nan amma in kana son da abin da ya shahi al'alimu da da al'alimu da allamu da alima da ya'lamu da kaza da kaza da kaza duka sai ka tattaro sai ka ce al-kalimatu mushtaqatuha da abin da an ka cira to cikin Qur'ani ta zo kaza in ka tashi rarrabawa ta zo fi'ili madi adadi kaza ta zo fi'ili mudari'i adadi kaza ta zo fi'ili amri adadi kaza ta zo masdar adadi kaza ta zo ismul fa'il adadi kaza ta zo siga mubalaga ta kaza da kaza in siga mubalaga daban-daban ne ka ce wagga adadin ta kaza wagga adadin ta kaza idan mun hada ta za ta bada kaza الدراسة العددية لألفاظ القرآن الكريم kafin mu je gaba akwai ɗan raskona guda biyu da zan yi guda yana da alaƙa ne da matsalar da muka kawo a cikin karatukan da sun gabata na kwanakin baya abin da ya shafi sunan Allah ar-raqibu ina fata an fahimci ne mun kawo tasarrufin shi sai dai bamu kawo so nawa ya zo da dhamma ba to wannan sunan wanda bai da alif wal lam ar-raqibu idan ya zo raqibun raqibun to guda biyu ne a cikin alqur'ani raqibun guda biyu ne a cikin alqur'ani in dai bai da alif wal lam kuma mai dhamma tanina ina fata an fahimci ni shine na farko wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Hud inda mutanen annabi Shu'aib yake cewa da su qala arahti a'azzu alaikum min Allah wattakhadhtumuhu wartaqibu inni ma'akum raqib kenan nan yace wartaqibu inni ma'akum raqib raqibun ne to kaga nan na farko kenan na biyu kuma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid a cikin suratu Qaf to nan kadai an ka samu raqibun kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba domin nan ya ce wartaqibu inni ma'akum raqib ku jira ni ma ina jira tare da ku kaga da annabi shu'aibu yake nufi can kuma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan adam ba zai furta wata kalma ba face akwai raqibun mai tsaro to wannan sifa ce dole sai an kawo mala'iki kinan illa ladaihi malakun raqibun sai an samu mala'iki wanda yake raqibun wanda yake tsaro gare shi atidun kuma wanda yake halarce akwai sabani wajen malamai shin mala'ikun da ke rubutun zunubi da aiki na gari wasu ce mala'iki biyu ne akwai raqibu akwai atidu ina fata an fahimci ne raqibu shike rubuta sharri atidu shike rubuta ko alkhairi ne amma malamai suka ce a'a nan mala'iki guda ne ake zance raqibun wannan mala'iki yana yana tsaron shi kuma atidun kuma yana halarce kenan zancen mala'iki guda ne ake yi ba mala'iki biyu ba ina fata an fahimta sabani ne na malamai sai mas'ala ta ƙarshe da ya kamata in kawo kafin mu je gaba game da wato mas'ala da muka kawo jiya mun tattauna akan mas'aloli da suke zancen wato idda na mata da tadakhul al da mun kawo wadansu ayoyi mas'ala ta bijiro tare da malam Aliyu to sai muka kawo nau'i nau'i na idda da kuma tadakhul al-iddat idda da take shiga cikin juna to mun kawo mas'aloli daban-daban to amma sai nan manta akwai wata mas'ala mai muhimmanci game da idda wadda ban kawo ta ba shine ka san Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu al-ahzab ya faɗi idda matar da tun kafin mijinta bai shafe ta ba sai sake ta to ita za ta yi idda sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها الذين آمنوا يا كونك إيماني إذا نكحتم المؤمنات إذا كوكا أوري ما تاموا مني ثم طلقتموهن sannan sai kuka sake su an gane ko min qabli an hunna amma kafin ku shafe su ma'ana ba kai bina'i da mace ba to nan ana nufin gidan ba a kai ta gidanka ba domin an kai ta gidanka ba za a san shin ka shafe ta ko baka shafe ta ba in ba budurwa ba ce a kai ma likitoci su duba su gani in budurcin ta bai gushe ba to kuma ko budurcin ta bai gushe ba ai babu tabbaci tana yiwa mutum yayi ta kokari na bai samu wato wucewa ba to don haka dai almuhimmu dai mafi yawanci suna ganin dai ba a kai mace ba mutum sai ya sake ta an tabbatar da dai haduwa bata saduwa bata shiga tsakankanin su ba ana da tabbaci sai Allah ce to fama lakum alaihin min iddatin ta'taddunaha fama lakum ba ku da alaihin akan su min iddatin na daga idda to nan da an ka ce lakum sai an ka mai da idda ta kamar taku ce manokon kuma mace ita suke yin idda to me yasa aka ce taka ina fata an fahimce ni الشيخ ابن عاشور أتكن التحرير والتنوير يتي حفظا للأنساب an mai da idda kamar taka ce saboda a tsare na sabakka domin ta rayuwa tana ɗauke da cikin ka sannan kuma wa milkun raja'a saboda namiji shi an ka ba damar ya ce mace ya dawo da ita san kace to idda kamar taka ce ina fata an fice ne wannan lama abin da suke nuna wa kenan ina fatan yan uwa suna fahimta an gane ko to wannan sai ya nuna cewa ashe mace da miji ya sake ta kafin a kai ta to babu ta idda don ya ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadduna to nan kuma akwai wata mas'ala sai Allah ce summa tallaqtumuhunna Imamu Sa'di a cikin tafsiri sai ce to anan summa tallaqtumuhunna akwai malaman fiqh da suke cewa idan mutum yayi ta'aliqin sakin mace an gane ko to ta saku in ya aure ta kamar kace in na aure wance ta saku to kiran da an daura maka aure auren ya mutu tunda dija kai ta'aliqin saki waɗansu malamai sun tafi akan haka waɗansu malamai suka ce a'a bata saku ba tunda baka aure ta ba sun ka ce Allah ya ce idza nakahtumul mu'minati in kun ka aure mata thumma tallaqtumuhunna sannan kun ka sake su dole kenan sai yawa sannan kuma in muka dibi a zahirin nusus ai abinda baka mallaka ba ai baka da izinin ka ni tasarrufi baka da ka tasarrufi to su wadansu sun ce a'a dama abinda ba za ka mallaka ba shine za a cewa kai lagawo amma abinda tana yiwa ka mallake shi to in ka faɗi abin yana iya kasancewa sun ka ce to ai ita mace tana yiwa ka aure ka shi yasa sun ka ce sakin yana nan amma dai zahiri abinda baka mallaka ba sakin shi ai lagawo na tunda ba matar ka bace kuma wannan lokaci da ka faɗi wannan magana ta zanya sassar magana sai dai ta zama to shirme bai dace dan adam ya faɗi irin waɗannan maganganu ba ina fata an fahimce ni to a ƙarƙashin wannan mas'ala ɗin sai ibnu ashur ya kawo wata mas'ala har yanzu yake cewa to idan yanzu mutum misali ya maido mace da take tana idda mace ce mutum ya mata saki ɗaya sai ya dawo da ita amma kuma sai ya sake sakinta kafin ya sadu da ita ita waccan aure ne an ka ɗaura an ɗaura aure ba ta zo gidan shi ba ya sake ta. Wannan kuma an ɗaura musu aure ya taɓa zama tare da ita, sai ya sake ta, sai ya dawo da ita, kafin ya shafe ta sai kuma ya sake ta, to ya za ta yi ta yi idda. Malamai sun yi saɓani, Imamu Malik da Imamu Shafi'i a ɗaya daga cikin maganganun da Imamu Shafi'i ya yi, sai suka ce to za ta sake wata idda sabuwa.
za ta bar waccan ta farko za ta bar waccan ta farko ta koma wato idda sabuwa kenan daga yanzu za ta koma ƙasa me yasa suka yi haka suka malamai suke cewa ibnu ashur ce la'alla malik kamar yana ganin cewa tana yiwa tun da matarka ce gidanka take ba a da tabbacin ka sadu da ita ko baka sadu da ita ba kenan kuma abu na wanda yake na boye kenan kaga kada ai kokari a ce sai ta sake wata idda sabuwa ina fata an fahimce ni to amma imamu shafi'i a wata riwaya da aka yi daga shi tunda za ka iske faqihi ya faɗi wata magana tana ya dawo a kanta ko kuma muhaddis ma za ka iske ya wata magana ya da'afa wani hadisi daga baya ya sahaha shi ko daga baya ya sahaha shi kuma ya dawo ya da'afa shi akan ka'idodi na ilimi wannan ba abin zargi bane saboda dan adam bai kewaye sani ga dukkan komai ba ko malaman tafsiri suna wannan kuma kowa ma yana iya wannan imamu ata da imam sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin kibarut tabi'in don da yake sun ce ba a ce mai sa'id ibn musayyib sai dai a ce sa'id ibn musayyab an gane ko domin ka san as-sa'iba dabbobi waɗanda an haramta su zamanin jahiliya to ya an ka ce ibnul musayyib sunan baban shi musayyib amma sai Allah ya kaddara sunan shi kuma ibnul musayyab ma'ana mutane sai sun kamance ibnul musayyib ne suna ce mai ibnul musayyab an gane ko sai sun kace to kenan saboda baban shi a danganta shi zuwa ga kamar mai yin wannan aqida ce ta haramta waɗansu abubuwa ina fata an fahimce ni to amma idan aka duba ai al musayyab shine abinda wato an ka sanya to ai an samu wanda yayi in an samu abinda an kai sai an samu wanda yayi shi har yanzu dai wannan bai tsira ba don haka wannan ba illa bace ta ce mishi ibnul musayyab dan saboda sunan ya cirata daga baban shi don an ce ibnul musayyab kenan ya nuna baban shi ya aikata din tunda in an samu maf'ul sai an samu mi sai an samu fa'ili don haka wannan taujihi nasu mu dai ba mu yarda da shi ba wallahu ta'ala a'lam da Ibrahim an-Nakhai da Imam Qatada da Imam Zuhri ina fata an fahimce ni su suka ce tabni ala iddatiha kawai sai ta dora akan iddata su cewa sun kai kamar mutum in ya aure mace suna tare ya sake ta tana cikin idda ya dawo da ita to in ya sake sakin ta sai ta ƙara dorawa akan wancan kenan yanzu in kwana 30 ta yi kawai sai ta ƙara akan akan akan su in jini guda ta yi sai ta ta ci gaba da lissafi bi ma'ana ba za ta dawo baya ba ba za ta dawo baya ba yawwa to su akan haka suka tafi ina fata an fahimci ni amma al-sheikh ibn ashur yake cewa imam al-qurtubi ya faɗi mazhaba ta dawud zahiri yake cewa shi al-mutallaqa ar-raj'iyya wadda anka saki anka dawo da ita idza raja'aha zawjuha qabla an tanqadiya iddatuha kafin iddata ta kare mijinta ya maido ta thumma faraqaha sai sake ta qabla an yamassaha kafin ya shafe ta laysa alaiha an tutimma iddataha ba sai ta cika idda ba sannan kuma wala iddatan mustaqbala kuma ba za ta yi wata idda ba shi a wajen shi ta fita ina fata an fahimci ni tunda an ce shi yayi kiyasin ta ne akan waccan wadda an ka aura ba akai ta ba fa malikum alaihin min iddatin ta'taddunaha sai ibnu ibnu ashur ya ce kai wa huwa gharib wagga magana ba kowa ce ba magana ce wanda ya kamata a yi aiki da ita ba amma ya ce wa kalamu ibnu hazm ibnu hazm magana shi sarihun annaha fi annaha tabtadi'u al-iddah shi ibnu hazm ya ce za ta sake idda kinin in an sake ta ta komo baya kamar irin yadda su imam malik sun kace ina fata an fahimci cikin littafin shi al muhalla ina ina fata an fahimci ni yace to fala allahu min qawl ibn hazm tana yiwa kenan magana ibnu hazm ta saba mata shugaban wannan mazhaba dawud zahiri ka san suna sa tsabanin shi ibnu hazm shine mai mazhaba ta zahiriya alhali dawud zahiri daban ibnu hazm ibnu hazm daban shi ibnu hazm ɗaya ne daga cikin waɗanda sun kai ma wannan mazhaba aiki al-andalusi dawudu zahiri kuma daban shine ya assasa wannan mazhaba din ina fata ana fahimta ta to kenan wani lokaci zaka iske magana ɗaliban mai mazhaba ta saba ma magana mai mazhaba din ina fata an fahimci kamar abu yusuf zaka iske wani lokaci da shi da abu halifa sai ka iske sun samu sabani ko ba haka ba shi yasa sai an bambanta tsakanin qaulu malik da alƙaunin malikiya domin an ce malikiya mazhaba an ka danganta ba an ce ƙaunin malik abinda shi imamu malik ya faɗa tana yiwa ma malikiya ma sun saba mishi a cikin wannan ina fata an fahimce ni to kaga wannan yana nuna cewa idda dai ta mace akwai bayanai da dama mai son ya san littattafan shi Dawudu Zahiri ba shi Ibn Hazm ba saboda shi Ibn Hazm littattafan shi sun shahara an san su amma shi Dawudu Zahiri sai ya ka kuma cikin Al-Fihras na Ibn Nadim zaka ga littattafan da wato ya gabatas sai mas'ala ta ƙarshe game da abin da ya shafi wannan tun da lokacin mu ya fara hararen mu shine cewa kamar mace da mijinta ya sake ta sai ta ƙare idda da ta ƙare idda sai aka ɗaura musu aure amma ba ta yi aure aure ba sai ya kuma ya sake ta ɗai kuma ya bar ta sai ta ƙare idda ina fata ana fahimta ta yanzu kuma sai ya sake aurenta kuma ya sake ta to yanzu saki na wana aka kalla kai dariya ya aure ta ya sake ta ta kare idda yanzu kwata-kwata ba ta banga ta kare idda kuma sai sake yin wani aure da ita sai ya sake ta kuma yanzu da ya sake sai da ta kare idda kuma sai ya aure ta to kaka sai ya sake ta saki na wana ya gyara a tsakankanin su ba a hankalta ma auren za a hankalta ma igiyoyin ne tunda ko da aure bai shiga ba to igiya uku din suna nan ɗai biyu uku yanzu ba zai sake damar ya aure ta ba sai mi sai ta sake yin wani aure ina fata an fahimci ni ba ana cewa bane in mutum ya aure mace ko da suke biyu ne misali a ce mutum ya suke mace biyu ya bari ta ƙara idda sai ya aure ta a ba a cewa a wadancan biyu babu su suna nan an gane wannan ba su koma uku ba to wannan kuma sai mas'ala guda ta ƙarshe ƙarƙashin wannan shine mutumin da ya aure mace ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu da ya aure mu ɗauki saki ɗai da ya sake ta sai ta ƙara idda sai wani mutum ya aure ta sai ta dawo wajen shi to yanzu akwai saki ko babu tsakanin shi da ita ko ko mutum ya saki mace saki biyu sai ta ƙare idda sai ta je sai ta aure wani sai ta dawo wajen shi to yanzu kaka akwai igiyoyin ko ko babu waɗansu daga cikin tun daga sahabai wannan qadiyya tana da sabani mai so yana edibawa cikin na farko dai littafin sharh umdatul fiqh na ibn jubairin abdullahi ibn jubairin da kuma al-mughni na ibn qudama da sauran littattafan manyan littattafan fiqh sun tafi cewa waɗannan saki biyu suna nan idan mutum ya saki mace saki ɗaya ta yi aure ta dawo ya aure ta to sakin nan ɗaya yana nan ko kuma saki biyu amma waɗansu daga cikin sahabbai tun daga zamanin sahabbai na wanga sabari sun tafi cewa a'a idan mutum ya saki mace ɗai ko ya sake ta biyu ta fita idda ta je ta yi aure to duka sun ƙare su ko sun kafa hujja ne ko suna ganin cewa tun da saki uku sun fi ɗai sun biyu min babu aula a ce idan aka yi saki ɗaya ko biyu an kai aure sun ruguci ina fata an fahimce ni waɗannan matsaloli wanda zaka iske ɗaliban ilimi wani lokaci suna bijiro musu amma saboda matsaloli ne masu rikitarwa kuma ɗalibin ilimi bai ɗauki littattafai ba manyan littattafai da sauran sanin abin da ya dace sai ta yi afka ma tashi hankali Allah ya kyauta ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam to mu je suna na karshe saboda akwai Allah ya saka mallan da alkhairi game da wannan bayani mallan sai nukutan mu ta ta gaba kafin hutun rabin lokaci na'am shine suna Allah madaukakin sarki al-mu'ti tasilan wa tatbiqa suna Allah na al-mu'ti ya samo asali ne daga a'ta yu'ti i'ta'an a'ta ya basuwa ko ba haka ba yu'ti yana bayarwa i'ta'an bayarwa an gane ko to sai suke cewa wannan suna na al-mu'ti bai zo ba cikin alqur'ani kwata kwata da suna Allah ina fata an fahimci ne al-mu'ta kuma abinda an ka bayar amma bai zo ba cikin sunan Allah subhanahu wataala duk fi'ilin ya zo a cikin alkur'ani daga a'ata fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna amma dai al-mu'ti bai zo ba sai dai suke cewa ya zo ne cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na sahihul bukhari an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan wanda Allah yake son shi da alkhairi yufattahu fi dini da bashi fahimta addini nan fiqhu ba ana nufin ilimin fiqhu ba dan wani lokaci babu ilimin fiqhu na da ake suna da mazhabobi na ana nufin Allah zai bashi sanin addini ta fuskar aqida da kuma ta fuskar fiqhu irin wanga fiqhu wallahu al-mu'ti manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Allah shine mai bayarwa wa anal qasim ni ko ni ne mai rabo ina fata an fahimce ni sannan kuma ya zo daga cikin hadisi na wato muawiya radiyallahu an an gane ko da kuma wato hadisi na abu huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya wanda Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah sun kawo waɗannan sunayen Allahu Ar-Rahman har zuwa ƙarshe cewa wannan yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala an ka kawo al-Mu'ti to wannan hadisin bai inganta ba amma wanga na sahihul Bukhari ya inganta kenan sai mu gane cewa in ma bai inganta ba cikin waccan riwaya to anan fa ya inganta dan kan mutum ya zo ya ce al-Mu'ti bai daga cikin sunayen Allah saboda wancan riwayar da anka ce ta jero su ɗaya bayan ɗai bata inganta ba a ga wata riwaya nan ta tabbatar da sunan kuma tana cikin wato sahihul Bukhari ina fata ana fahimta ta wannan suna Allah na al-mu'ti yana nuna Allah subhanahu wata'ala shi yake basuwa la mani alima a'ta babu wanda isa ya hana abinda Allah ya so bayarwa wala mu'ti lima mana kuma babu wanda isa ya ba wanda Allah ya hana ma sannan kuma wa ata'uhu subhanahu wasi'un baiwa Allah kyauta Allah tana da yalwa laysa lahu hududun ba ta da iyaka wala quyudun ba ta da kuma abin da zai daure ta da bai bai ta yuti ibadahu fid dunya yana ba bayin shi anan duniya kafirahum wa mu'minahum da kafiri da mumini amma fil akhira amma ranar tashi alkiyama fa inna ata'ahu to wato kyauta ta ubangiji wa fadlahu da falalarsa la yakunu illa lil mu'minin ba ta kasancewa sai ga mu'minai wa ata'uhu subhanahu wasi'un kyauta Allah ko baiwa Allah tana da yalwa ya shimaru kullal ataya ya shafi dukkan kowace irin kyauta wal hibatu da kyaututtuka kenan wa a'zamuha atiyatan babban abin da Allah yake ba mutum al-imanu Allah ya baka imani wal hidaya da kuma shari'a shi yasa wato imani shine babbar kyauta dan Allah ya ba wani kuɗi Allah bai bashi imani ba kamar karuna to yayi aikin banza in Allah ya ba mutum mulki Allah bai bashi imani ba ai an yi aikin banza fir'auna an bashi mulki babu imani in Allah ya ba mutum ilimi na boko kamar turawa da suke da ilimin kirkire amma babu imani ai an yi aikin banza ko ba haka ba ci gaban su ci gaban mai rijiya ne Allah ya ba mutum ilimin addini amma kuma babu imani kaga an yi aikin banza domin malaman bani Isra'ila an ba su ilimi ba su yi aiki da shi ba واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس كو تكرا لا يبيننه للناس ولا تكتمونه كو ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون kaga ashe malamai ma dan kana da ilimi ba shine ka ci nasara ba sai in kayi aiki da ilimin ka don haka duk abin da Allah ya baka duniya in babu imani babu aiki na gari to ka shiga cikin halaka Allah kai mu tsari to ina ganin da ya kamata mu dakanta Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara yan uwa masu saurare mu masu albarka a nan muka kai hutu za mu je hutu rabin lokaci insha Allah nan gaba kaɗan za mu dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh